بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullah Muna yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki, wanda ya ƙara ba mu dama don ci gaba da karatu cikin littafin Mukhtasar al-Akhdari. Littafi ne na fikihu wallafan Abdurrahman bin Muhammad al-Saghir bin Muhammad bin Amir al-Akhdari al-Maliki. Yau muna ashirin da ɗaya ga watan Shawwal. na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina wadda take daidai da sha tara ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan shine karatunmu na biyu cikin jerin karatuttukanmu a wannan littafi mai albarka za mu tashi inda malam yake cewa wa yajibu alal mukallafi حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي مالك تشوى ويجب على المكلف ينا وجب أكم مكلفي ina fatan ba ku manta wane ne ake nufi da mukallafi ba mukallafi shi ne wane ne shi ne mai hankali wanda yake baligi wanda da'awar musulunci ta isa zuwa gare shi wato ƙaramin yaro da mahaukaci ga da wanda musulunci bai isa zuwa gare shi ba wannan ba mukallafi ba ne to mukallafi ya ce ya waje ba a kan kowane mukallafi duk wanda nauyin bin shari'a ya hau kansa hibzu lisanihi ya zamto yana mai tsara harshensa wato harshe yana daga cikin gaɓoɓi mafiya haɗari a jikin mutum ya fi komai saurin motsi a jikin ɗan adam kuma ya fi komai santsi mutum zai iya furta kalma wadda bai ɗauke ta da wani mahimmanci ba amma ta zama matsala a rayuwarsa gaba ɗaya annabi ya ce mutum zai iya furta kalma da harshensa bai ɗauke ta da mahimmanci ba, amma sai ta yi sababin zuwansa gidan wuta. Mutum zai iya shekara ashirin yana gina wa kansa nagarta a rayuwa, amma harshensa zai iya rusa masa cikin ƙasa da sakan goma. Don haka kiyaye harshe yana daga cikin abin da ya wajaba kowane musulmi ya mayar da hankali sosai, ya zamto mutum yana tauna magana kafin ya fitar da ita. Al'imam Shafi'i yana cewa, kafin ka faɗi magana, ya zama sai yadda ka yi da ita, bayan ka faɗa, ya zama sai yadda ta yi da kai. Bi ma'ana kafin ka faɗi magana, ka mallake ta, ka iya sarrafa abin da za ka faɗa. Idan kuma ka faɗa, to ka tabbata akan maganarka. Malai ce, min alfahasha'i mutum ya tsara harshensa daga alfasha. walmunkari da almunkar idan aka ce alfahsha shine duk wani abu wanda yake mummuna wanda duk wani mutum mai hankali in ya ganshi zai kyame shi shi yasa aka kiran zina da alfasha saboda muninta ya bayyana haka dalika ana kiran duk wata magana mai muni da alfasha walmunkar da kuma sauran abubuwan da ba su dace ba wal kalamil qabihi da magana wadda take mara kyau mara daɗi wa aimanin ɗalaƙi da rantsuwar saki wannan na daga cikin tsoffin al'adun larabawa bini-bini sai mutum ya ce idan ban yi kaza matata ta saku so irin waɗannan duk bai kamata mutum ya dinga amfani da harshensa gurin furta su ba ya ce wanta haral musulmi da kuma razana musulmi a tsorata musulmi a gaya masa wata magana da za ta tayar masa da hankali ta hana shi natsuwa da kwanciyar hankali duk wannan bai dace ba duk wannan haramun ne wa ihanatihi da wulakanta musulmi a tozarta shi Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam daraja a cikin ɗan adam kuma Allah ta'ala ya yi wa musulmi daraja ta musamman so wulakanta musulmi da tozarta shi wannan bai dace ba wannan haramun ne ya ce wa sabbihi da zagin musulmi a zagi mutum musulmi wannan shi ma haramun ne bai kamata ba wa tahwifihi da tsorata shi tsoro ta kowace irin sifa sawa'an ta kawo labari mai tada hankali kawai don ka cimma wata manufa sai mutum ya ƙirƙiro labari da zai hana musulmi kwanciyar hankali ya hana shi bacci duk wannan haramun ne fi ghayr haqqin shar'iyyin ba a cikin haƙƙi wanda yake na shari'a ba wato duk wannan abubuwan da aka lissafa ba sa halatta amma idan akwai wani haƙƙi na shari'a babu laifi kamar mutum ya kasance azzalimi ne mugu ne yana cutar mutane to idan aka yi amfani da irin wannan salo wurin wato wurin kawar da barnarsa da kuma hana shi tasiri to wannan babu laifi waɗannan abubuwa da malam ya ambata duk na daga cikin ayyuka na harshe marasa kyau wanda ya zama wajibi musulmi ya nisance su Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar Allah yana hani daga alfasha da munkari hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzon Allah yana cewa inna sharran nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyama man tarakahu an-nas ittaqa'a fuhshihi mafi sharrin mafi sharrin matsayi cikin mutane a wajen Allah ranar tashin alkiyama shine mutumin da mutane suke gudarsa saboda wato neman kariya daga alfashansa haka zalika a cikin at-Tirmidhi manzon Allah yana cewa laysa al-mu'minu bit-ta'an shi mumini bai kasance mai suka ba mai sukan kabila da zuriya mutum ya dinga aibata mutane da garinsu ko ya aibata su da da harshensu ko da ƙabilarsu ko da launin fatarsu wannan wannan ba aikin mumini bane ba wala la'an haka zalika mumini bai kasance a mai yawan tsinuwa da zage-zage ba walal fahishi haka zalika mumini bai kasance mai yawan alfasha ba mai faɗan magana mara kyau mai tada hankali ba walal bazi haka zalika bai kasance wato albazi idan aka ce albazi shine mutum wanda yake furta maganganu waɗanda suke ba na kamun kai ba maganganu waɗanda ba su dace ba haka zalika malam ya magana game da haƙƙin musulmi haramun ne a wulakanta shi a tozarta shi a tsorata shi a firgita shi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim a manzan Allah yana cewa sababul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne yaƙarsa kuma kafirci ne kazalika hadisi ya zo a cikin sunan Abu Dawuda a manzan Allah yana cewa la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman baya halatta ga mutum musulmi ya rika wato sanya tsoro a cikin zuciyar musulmi wato kusan abin da malai ya faɗa kenan a cewa baya halatta mutum ya intiharul musulmi wato mutum ya dinga firgita musulmi wa ihanati da wulakanta shi wa sabbi da zaginsa wa tahwifi da tsoratar da shi bi gaira haƙƙin shari'i ba tare da wani haƙƙi na shari'a wanda ya halatta masa yin hakan ba sai malam ya ci gaba da cewa wa yajibu alaihi hifzu basarihi minan nazari ila al-harami ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاجرا فتجب هجرانه ما ليك تشوى آه ويجب عليه كما ينا وجب أكن مكلفي أكن دون متن مسلمي بالغي mai hankali yana wajaba a kansa hibzu basarihi mutum ya dinga tsare ganinsa minan nazari ilal harami daga kallon abin da yake haramun duk abin da aka haramta ka gani to ka kau da kanka Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka ce wa mu'minai ya annabi a su rintsa ganin su kuma su kiyaye al'auran su kiyaye farjin su haka zalika aya ta gaba Allah ce wa kullil mu'minati يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فقا ماتا ثم سرق واتو رنس أغننسو كما سنة كيا فرجنسو wannan aya tana bayani akan cewa wato wajibi ne musulmi ya rika tsare ganinsa daga abin da Allah ya haramta ya kalla musamman kallo irin irin kallon tsaraici a mun tsinci kanmu a wani zamani wanda tsaraici ya arha kana tafiya a hanya ana gani a makarantu a kafafen sada zumunta a gurare daban-daban kusan duk inda ka fito ana iya kallon tsaraici su wajibi ne musulmi ya iya ƙoƙarinsa gurin tsare kansa daga kallon tsaraici domin wato an hana ka kallon tsaraici domin a kare kai a kare ka kariya ce Allah ya baka da ya hana ka kallon tsaraici domin shi kallon tsaraici wato yana rusa tunanin ɗan adam yana rusa tunanin mutum a lokacin da mutum ya fiye kallon tsaraici to yana gurɓata masa ƙwaƙwalwa da tunani sai ya zama to an waye gari wato ko da yaushe mutum wato wannan abin da yake kallo da tsaraici shine abin da yake tasiri a cikin ƙwaƙwalwansa wato Allah ya halicci ƙwaƙwalwan mutum Allah ya halicci idan mutum wato kamar kamera ne da ake yin screenshot a kusan duk lokacin da ka kalli wani abu ko sau ɗaya ne a rayuwarka to to to idan ka yana ɗaukan screenshot na wannan abin da ka gani sai ya saving a cikin kwakwalwanka shi yasa za ka ga ka ga abu sau ɗaya a rayuwanka amma daga zaran ka ƙara ganinsa sai ka ga ka tuna shi ka san lokacin da ka gan shi to haka abin yake to abin da idanka yake yawan gani shine abin da yake taruwa a cikin kwakwalwanka abin da yafi yawa a cikin kwakwalwanka shine yake tasiri akan tunaninka yawan kallon fina-finai na batsa da kallon tsaraici yakan sa a waye gari mutum ya zamto cewar a duk lokacin da ya kalli mace ko mace ta kalli namiji masu irin wannan kallace-kallacen zai zamto abin da kwakwalwarsu take sauwarawa shine wannan abin da suka saba gani na alfasha da kuma tsaraici sai a waye gari mutum ya samu da wani irin cuta na kwakwalwa duk lokacin da ya ga mace ko da tsohuwa ce ko ƙaramin yarinya abin da yake zuwa tunaninsa shine wannan abin da yake gani na tsaraici ya zamto kwakwalwar mutum ta gurɓace tunaninsa ya lalace ya zamto gaba ɗaya ba shi da wani abu ba shi da wata manufa a rayuwarsa face kawai ya dinga sauwara tsaraici a cikin kwakwalwarsa haka jama'a a faɗaka a kiyaye muna zamani wanda yake mai santsi gashi nan wato mutum yana tare da wayansa a hannunsa babu wanda yake ganin shi sai Allah mutum zai ga kuma irin wannan kafofin ga nan ba su ɓuya ba ana ta kallon su to yanzu ya rage mutum ya ji tsoron Allah kuma ya kare kansa don ko baka ji tsoron Allah ba to ka ji tsoron rayuwarka domin irin wannan kallace kallacen yana wargaza mutum rayuwa sai a waye gari ko aure mutum ya yi ba zai ji daɗin auren ba saboda already kwakwalwansa ta riga ta gurɓace da kallon tsaraici mutum yana ganin matarsa ko kyawunta ba za ta burge shi ba saboda me hankalinsa ya riga ya lalace tunaninsa ya gurɓata da wani irin tunani wanda yake bai dace ba don haka ka sani cewa shi wannan ganin da Allah ya baka zai tambaye ka akai kamar da Allah yake faɗa inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah ce lalle ji da gani da zuciya duka waɗannan sun kasance ababen tambaya ne a kansu sai malam ya ce wala ya hillu lahu an yanzura ila muslimin bi nazratin tu'zihi baya halatta ga mukallafi yayi kallo zuwa ga wani musulmi bi nazratin da wani irin kallo tu'zihi wanda zai cutar da shi da haka mugun kallo wanda zai jefa tsoro a zuciyar musulmi haramun ne haka zalika kallon raini da kallon walakanci musulmi ya fi ƙarfin a raina shi Allah ta'ala ya ɗaga darajar ɗan adam sannan ya ɗaga darajar musulmi a cikin ‘yan adam mala ce illa an ya kuna fajiran sai dai idan mutumin ya kasance fajiri ne bai ji ba hijira hoto a nan gurin kuma ya zama wajibi a yi masa hijira a yi masa hijira saboda kasancewarsa fasiki a nisanci ayyukansa na alfasha da munkari ko kuma a yi masa hijira saboda wato hakan ya sa ya daina abin da yake aikata na alfasha a wannan babin sai an yi amfani da hikima da dabaru saboda muna wani zamani da alfasha ta yawa haka zalika masu goyon bayanta sun yawa yanzu idan mutum ya saba yana aikata laifi mara kyau idan duka aka yi watsi da shi to sai koma gurin mutanen banza da haka dole sai an duba yanayin imani na mutum kafin a ce za a yanke ma'amalar da shi saboda yana aikata alfasha ba za mu kwatanta da sahabbai ba sahabbai akwai sahabbai manya guda uku cikinsu akwai ka'ab bin malik wanda manzon Allah ya sa aka yanke mu'amala da su a matsayin horo saboda ba su fita yakin tabuka ba amma da yake suna da imani dukkansu nutsuwa suka suka koma ga Allah amma yanzu ka samu mutum fasiki wanda addinin ma ba gama damun saye ba sai kuma a ce za a yanke mu'amala da shi saboda yana aikata alfasha to abu mai sauƙi ne sai ya koma ya haɗe da asalin manyan masu aikata alfashan ya zamto cewa an samar da babban mafsada za ka a wannan babin sai ana amfani da hikima da kuma yanayi a Allah ta'ala ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wa yajiba alaihi yana zama wajibi akan mukallafi hibzu jami'i jawarihi tsare duka duka gaban jikinsa Mustapha a gwargwadon yadda zai iya ba a kallafa mutum abin da ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ce wattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon wato yadda za ku iya ka tsare kafarka daga zuwa inda bai kamata ba ka tsare hannunka daga taɓa inda bai halatta ba ka tsare harshenka daga faɗin abin da bai halatta a gare ka ba ka tsare ganinka daga kallon abin da bai kamata ba ka tsare farjinka daga aikata abin da bai kamata ba ka tsare cikinka daga sanya masa abin da bai halatta ba ka tsare duka gaban jikinka gwargwadon yadda za ka iya sai mala ya ce wa an yi hibba lillahi haka zalika wajibi ne akan kowane musulmi mai hankali a baligi ya zamto cewa idan yana yin ƙauna yana yi ne saboda Allah wa ya baghada lahu haka zalika idan zai kiyayya zai yi fushi to ya yi ne saboda Allah wa ya ruba lahu idan zai gamsu zai yadda to ya zamto ya yarda ne saboda Allah wa ya ghadaba lahu haka zalika idan zai yi fushi ya zamto ya yi ne saboda Allah wa ya amura bil ma'arufi haka zalika ya umarni da kyakkyawa wa yanha anil munkari kuma ya hani da mummuna wannan gabar tana da matukar muhimmanci sosai a yin ƙauna saboda Allah da kuma ƙiyayya saboda Allah da gamsuwa saboda Allah da yin fushi saboda Allah domin wannan wato shine igiya mafi mafi ƙarfi ta imani kamar da hadisi ya zo a cikin at-tabarani manzon Allah yana cewa awsaqu ural iman al-mawalat fillah wal ma'adat fillah wal hubb fillah wal bughd fillah azza wa jal wato mafi ƙarfin igiyar imani shine yin ƙauna saboda Allah da kuma yin adawa saboda Allah ya zamto idan za ka ƙi mutum za ka ƙyamace shi to ya zamto kana ƙyamatarsa ne saboda yana baya saboda saboda Allah saboda wato wato hukuncin Allah shine ya hukunta maka ka ƙyamace shi Allah baya son kafirci sai ya zamto kana ƙyamar kafirci da kafirai saboda Allah baya so Allah baya son fasikanci baya son zalunci ya zamto duk kana kyamatar su saboda me saboda Allah baya so shine yin kiyayya saboda Allah kenan yin kauna saboda Allah shine kaso Allah kaso manzon Allah kaso bayin sa mu'minai kaso abin da Allah yake so al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana cewa kauna guda uku ne kauna Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kaunar abin da Allah yake so duk wata ƙauna wadda ta fita daga cikin wannan abu guda uku to za ta zamto nadama ce a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin masoya a wannan yini za su waye gari sashen su zuwa ga sashi ya zama makiya sai dai waɗanda suke masu takawa waɗanda suke suka gina ƙaunarsu da soyayyarsu saboda Allah subhanahu wataala yace wa ya amura bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari haka zalika ya zamto yana umarni da kyakkyawa kuma yana hani da ka aikata mummuna umarni da kyakkyawa da kuma hani da ka mummuna yana daga cikin farillai wanda suka wajaba akan ko akan wannan al'umma yana daga cikin abin da ake kira da fardu kifa'i wato wajibi ne wanda yake kan al'umma idan wani bangare suka tsayu suna yi to sauran ɓangaren ya sauka a kansu idan duka aka haɗu aka yi shiru ba wanda yake obere da kyakkyawa babu wanda yake hane daga munkari to kowa ya laifi idan Allah ta'ala ya tashi azaba zai wa kowa Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ya kasance daga cikinku an samu wata al'umma wadda take kira zuwa ga alkhairi tana umarni da kyakkyawa da kuma hani da kamammuna waɗannan su ne almuflihuna su ne masu rabauta Allah mai girma ɗaukaka kuma yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku ne ku al'umma annabi Muhammad khaira ummatin mafi falalan al'umma me yasa ku kasance ku ne mafi falala a cikin al'umma a cikin duka al'umman duniya ukhrajat lin-nasi waɗanda aka fitar domin amfanin mutane shine ta'amuruna bil ma'ruf wato wannan kamar jawabi ne akan abin da ya sa wannan al'umma ta zamto mafificiya akan sauran al'ummu shine ta'amuruna bil ma'ruf saboda kuna umarni da kyakkyawa wa tana hawana anil munkari kuma kuna hani daga aikata mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah da aka shi umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna shine abin da ya daga daraja wannan al'umma akan sauran al'ummu haka zalika duk mutumin da ya tsayi da wannan aiki irin aikin annabawa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai zama ya samu daraja akan sauran mutane hadisi ya zo a cikin at-tirmidhi manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaba iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum yace na rantse da wanda raina yake hannunsa dole ne ku dinga obarai da kyakkyawa kuma dole ne ku dinga hani da mummuna ko kuma saura ƙiris in ba ku yi hakan ba, Allah ta'ala zai turo muku da azaba daga gare shi, sannan kuma ku yi turokon Allah ba zai amsa muku ba. Idan aka waye gari ba mai wa'azi, kowa yana abin da ya ga dama, kowa yana abin da ransa ya tsara masa, babu wanda zai ce a bari, babu wanda zai ce a yi, to idan Allah ta'ala ya tashi turo azaba, za ta mamaye kowa da kowa. Haka zalika a lokacin da azaba ta sauka, ko da za ku roƙi Allah Allah ba zai amsa muku ba sannan shi ubarai da kyakkyawa da hani da mummuna ana yin su ne gwargwadon hali gwargwadon abin da za ka iya akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sai Muslim manzon Allah yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastata' fa bi lisanihi fa in lam yastata' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga munkari ya ga abu mara kyau wanda bai kamata ba fal yughayyiru bi yadihi to ya canja shi da hannunsa bi ma'ana ka sa hannunka ka hana idan Allah ya baka iko kaga wani kaninka ko wani ɗanka ko kaga ko kika ga yar uwarki ko kanwarki ko yarki tana aikata abin da bai kamata ba fal yughayyiru bi yadihi to ki sa hannu ki hana ku sa hannu ku hana in dai kuna da iko fa in lam yastata idan mutum ba zai iya ba wato wannan abin wato ba zai iya sa hannu ya hana ba fa bi lisanihi to mutum ya sa harshen sa ya hana bi ma'ana kai bayani kace wannan abu kaza da ake ba daidai bane kai bayani cikin hikima cewa abin da ake aikatawa haramun ne shari'a ta hana ba daidai bane ba fa in lam yastata idan wannan din ba ba zai samu ba kamar ya kasance mai aikata wannan aikin wani mutum ne azzalimi mai ƙarfi mai zalunci wanda idan ka faɗa da bakin ma zai iya cutar da kai kuma ka ji tsoro to to a nan gurin sai ya ce fa bai kalbihi to ka kyamaci abin a ranka kuma kada ka aikata wannan shine mafi raunin imani babu wani abu na imani wanda yake ƙasa da wannan wato duk mutumin da ya ga barna ana yi shi bai hana ba bai kuma ce a bari ba sannan bai kyamace ta a ransa ba to babu alkhairi a tare da shi. Malam ya ci gaba da cewa wa ya haruma alaihi alkadhibu haka zalika haramun ne a kansa ya kasance na yin ƙarya. Ƙarya tana daga cikin wato ayyuka mafiya muni a shar'ance da kuma a hankalce. Hatta wanda ba musulmi baya son ƙarya. Ƙarya wato wani ɗabi'a ne mara kyau. shi yasa ma Allah ta'ala yake cewa innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah kadai waɗanda suke giro ƙarya su ne wanda ba su imani da ayoyin Allah ba Allah ta'ala yake cewa wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula wala taqafu ma laysa laka bi ilm kada ka sake ka shiga abin da baka da ilimi akai kada ka sanya kafarka cikin inda ka san baka da ilimi manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wal fujuri yahdi ila an nar وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Bukhari da Muslim suka rawaito. Manzo Allah ya ce wa iyyakum wal kadhiba na hore ku daga dabarin ƙarya ku kiyaye aikata ƙarya fa innal kadhiba domin ita ƙarya ya hadi ila al fujuri tana shiryarwa zuwa ga aikata aikata wato fajirci tana shiryarwa zuwa ga hanyar fajirci wal fujuru ya hadi ila nar shi kuma fajirci yana shiryarwa zuwa ga hanyar wuta wato yana kai mutum zuwa ga hanyar wuta wa ma ya zalu abdu ya zibu mutum bawa ba zai gushe yana ta ƙarya ba in dai mutum ya mai da ƙarya halinsa wa ya taharar kaziba ko da yaushe yana ta tsare-tsare yadda zai yi ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai an waye gari a gurin Allah an rubuta cewa wane makareci ne ƙarya ta zama wata sifa lazima a tare da shi har ya zamanto a gurin Allah an rubuta sunansa wato an haɗa ƙarya a jikin sunansa cewa wane makareci ne Allah ta'ala ya tsare mu sai ma da ya ce wal ghibatu haka zalika ya zama haramun akan mukallafi ya rika wato yin giba idan aka ce giba shine cin naman mutum hakikanin abin da ake nufi da giba shine wato ka ambaci dan uwanka a bayan idansa da abin da inda zai ji ba zai masa daɗi ba ba zai so ba wannan shine wannan shine giba duk abin da ka san in ka faɗa a bayan idan mutum idan da zai ji ba zai masa daɗi ba to wannan shine giba ko da gaskiya ne kuwa ko da gaskiya ne eh haka ne abin ya aikata to baya halatta ka faɗa abin da ba zai ji daɗinsa a bayan idansa ba sai dai akwai wasu yanayi guda shida waɗanda za mu ambace su nan gaba a nan ne kaɗai yake halatta a yi giba a nan ne kaɗai yake halatta wato wato a mutum giba daga cikinsu shine a zamto mutum baya ɓoye baya ɓoye laifi a bainar jama'a yake zuwa ya sha giya a bainar jama'a yake aikata duk wani mugun abu to a nan gurin dan an yi hirarsa ba a yi gibarsa ba haka zalika idan mutum ya zamanto azzalimi ne ya yi zalunci a gurin mai da magana dan an ambaci abin da ya faɗa ya aikata to wannan babu laifi haka zalika wajen neman haƙƙi mutum ne ya zalunce ka ya tauye maka haƙƙi idan ka je gaban alƙali kana kana faɗan abin da ya maka ko da ba zai ji daɗi ba in dai gaskiya ka faɗa a kansa wannan bai zama giba ba haka zalika gurin hani da mummuna mutum ya kasance ya shahara da wani aiki mara kyau wato sai sai kaga wani yana ta zirya wajensa ka ce wani ka kiyaye wani yana aikata kaza da kaza wato kana faɗakar da shi kada ya faɗa tarkonsa kada ya zamto ya zalunce shi duk irin wannan yanayin wato babu giba a kansu amma hakikanin giba shine wato ka faɗi abu a bayan mutum wanda inda zai ji ba zai ji daɗinsa ba wannan shine giba Allah subhanahu wa ta'ala ya hana Allah ya ce wala yaghatab ba'dukum ba'da kada sashenku ya dinga giba ya dinga cin naman ɗan uwansa a bayan gidansa sai Allah ta'ala ya sufanta giba da cewa ayuhibbu ahadukum an yi akula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah inna Allah tawwabur rahim shin ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwansa ɗanye mutum ya riƙa cin naman ɗan uwansa ɗanye fakarihtumu tabbas za ku kyamaci wannan ɗin to wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah tawwabun mai yawan tuba ne idan aka tuba rahimun mai jin kai ne manzon Allah yana cewa kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu kowane musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne ya zubda jininsa ya taɓa mutuncinsa ya taɓa dukiyarsa duk wannan haramun ne hurma haramun ne wato mutum ya aikata ya aikata wannan haka zalika ya zo a cikin a cikin hadisi cewa idan mutum ya zamto cewar wato a baya jin kunyar kowa baya jin kunya ya aikata alfashi a gaban kowa to a nan gurin idan idan an faɗi aibinsa a bayan idansa ko da ba zai ji daɗi ba to wannan ba a yi masa giba ba kamar yadda manzon Allah ke cewa man alqa jilbabal haya'i an wajhihi fala ghaibata lahu duk mutumin da ya cire hijabin kunya daga fuskansa to wannan babu giba a kansa mutumin da baya jin kunyar kowa bai jin tsoron Allah bai jin kunyar mutane yana aikata abin da ya so to a nan gurin idan an faɗi aibukansa to ba a yi gibarsa ba haka zalika akwai hadisin da tsabara ne rawaito a manzan Allah ya cewa a tara'una an zikirar fajir حتكوه حتى يعرفه الناس اذكروا بما فيه حتى يحضروه حتى يحضره الناس manzo Allah da cewa shin kuna wara'u kuna tsantsaye ne gurin ambaton wanda yake fajiri mutumin da yake bayyana fajirci manzo Allah ce hattikuhu wato ku bayyana shi ku tona masa asiri hatta ya arifahu nasu har sai mutane sun san haƙiƙaninsa uzkuru bima fihi ku ambace shi da haƙiƙanin abin da yake aikatawa hatta ya hazuruhu annas don mutane su guje shi a za mu tsaya a nan gurin a gaba ta gaba sai mu tashi bayani akan annamimatu wato annamimanci shi ma yana daga cikin abubuwan da aka hana abin da muka karanta ya zama daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amsa ya sa mana a mizanin alkhairi abin da muka yi na kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم